ina ne za a tashi buƙatu salatu
مختار زور من زوالها إلى آخر قامة ومنه ما تلا بالإسفرار وغروره إلى الغروب دون أذر أسر وقدر ما يستوفي إلى المغرب بعد شهودها وشانها وبي وللإشاء من مجيب الشفق للثلث وغرور للفجر وليس للسري من المختار إلا من السالك للإخفاء ثم ضروري إلى الطلوع وبعده القضاء في الجميع مختار زور wakacin ruhutari shi wakacin sallah kowace ya kasu gida biyu akwai wakaci ruhutari akwai wakaci laruri wakaci ruhutari shi ne wakacin da yake wajibi ne a yi sallah sai fa idan akwai hanzari to wannan an jinkirta har zuwa laruri ba laifi ba ne in ba wani hanzari wanda ya jinkirta sallah da ya taɓa sai wakaci laruri duk da cewa ba rabuwa ba ce amma ya yi samu ya yi sabo ya yi sabo to wakati mutari ga sallah a zahar
Min zawali ha.
min zawali ha daga sallar rana ta karkata daga tsakiya ila akiri kamatin har zuwa ƙarshen kama me ƙarshen kama shine inuwar abu ta kai kamar tsawonsa inuwar kowane mutum ta zamo kamar tsawonsa wakati mutari ga sallar azhar yana farawa daga sallar rana ta karkata daga tsakiya to kuma wakati ne mutari haƙƙi zuwa inuwar kome ta kai kamar tsawonsa
wa minhu ma tala lil isfirari a wato kuma daga nan a sallar da take binta ita ce la'asar to wakacinta na shiga da karewar muhutarin azhar shi ne matala wadda ta bita min wakacinta mutari yana farawa daga sannan lil istirari zuwa kuma rana ta fara fasifasi wakacin la'asar mutari yana shiga ne daga sanda inuwar kome ta kai ta matsawansa bayan zulun zawali kuma daga nan haƙƙi zuwa rana ta fara fasifasi wakati ne mutari ga sallar la'asar
wa baruri yuma wakati laruri ga azahar da la'asar ila algurubi haƙƙi zuwa faduwar rana shi dai laruri na azahar yana farawa ne daga sanda inuwar abu ta kai kamarsa to daga nan har rana ta wani shi kuma laruri na la'asar yana farawa ne daga sanda rana ta fara fasifasi daga nan kuma har rana ta faɗi
duna uzurin ustima wanda wanda ya bari har zuwa laruri ba da wani hanzari ba ustima ana dangana shi ga cewa ya yi laifi wanda duk ya bar sallah da ya ta a wakaci muhutari ba sai da wakaci laruri ya yi to ya yi laifi
wa qadira ma yasaufi ila al-maghribi ba'da shuru'iha ga ita kuma magarba wadda ita ce ta uku a sallolin nan wakacinta muhutari gwargwadon yadda zai yalwaci a yi sallar magarbar bayan cika sharuɗanta wa sha'anuha wubi lamarin magarba hubi an ba da shi an ba da shi wato shi muhtarin magarba yana farawa ne daga faduwar rana kuma ba mai yawa ba ne kuntatacce ne shi ya sa bai wuce yadda za a yi raka a uku ba bayan an idan akwai wata inda ta sa kaɗan an wanke an yi alwala an ɗauki tufafi an sa an fuskanta alƙula shine kadu ma sa'u fi'luha fi'la ma sa'u fi'laha ba da tasiri shuruɗiha
wa lil isha'i min majibi shafa'i lis sulut
wakaci mutari ga sallar isha yana farawa ne daga ɓuyen shafaki wato shafaki shine jaja wanda ya saura a yamma daga hasken rana to a idan wannan jajan ya zamo ya ɓuya to wakacin isha mutari ya fara daga nan haƙi zuwa sulusi na farko haƙi zuwa ƙarshen sulusi na farko daga dare yadda ake gane sulusin nan na farko daga dare ka auna daga sanda rana ta faɗi zuwa sa- a fitowa alfidar da yanzu misali ana cewa rana tana faɗuwa kamar shida da minti talatin da takwas ko kusan shida da minti arba'in alfajir kuma yana kaitowa shida da minti goma sha ko lala minti goma sha biyu ne ma haka can to kaga da da minti arba'in da takwas zuwa a wato biyar da minti goma sha biyu awa nawa ne daga shida da minti arba'in ɗan talatin da takwas zuwa bakwai da talatin da takwas awa ɗaya tara ɗan takwas da talatin da takwas awa biyu tara da minti talatin da takwas awa uku goma da talatin da takwas awa hudu ko sha ɗaya da talatin da takwas awa biyar sha biyu da talatin da takwas awa shida ɗaya da talatin da takwas awa bakwai ɗaya a biyu da talatin da takwas awa takwas uku da talatin da takwas awa tara ko a hudu da talatin da takwas awa nawa awa goma to kuma daga hudu da talatin da takwas zuwa biyar da minti goma sha biyu minti nawa aka samu ga minti ishirin da biyu ga kuma minti goma sha biyu ga ga minti talatin da hudu kenan ko a shi yasa yanzu kamar a yau din nan tsawon daren awa goma ne da minti nawa talatin da hudu to wannan za ka kasa uku da an kasa awa awa tara uku ya zama nawa awa uku uku kenan ko saura ne awa ɗaya da minti talatin shi kuma an kasa uku ya zama rabin rabin awa kenan sai minti hudu in an kasa a minti daidai kenan kaga ya zama kenan ƙarshen sulusin dare na farko daga sanda rana ta faɗi a samu a awa uku da minti talatin da ɗaya sai a ce sulusi na farko ya ƙare kamar yanzu kenan awa uku da minti talatin da ɗaya kama kamar nawa kaga bakwai da minti talatin da takwas awa ɗaya takwas da talatin da takwas awa biyu tara da talatin da takwas an samu awa uku to kuma zuwa goma da minti takwas an samu awa uku da rabi ko to an ce da minti daya da yan shi yasa sai a ƙara minti daya a kai sai a ce sulusun dare har zuwa sannan ne wakaci ne muhutari na ita sallake sha yau wakaci ne muhutari na sallake sha
ƙwaruri a wakacin raruri nata da tsaita da yana wato yana kaiwa ne har baki yana wanzuwa ne baki yana wanzuwa ne lilfajari haƙi zuwa alfajar ya fito wakaci da ruri na sallar magariba yana karewa ne da fitowar alfajar hakanan wakaci da ruri na sallar isha yana karewa ne da fitowar alfajar kuma a gane wani abu a koyaushe galibi da tsakanin fitowar alfajar da fitowar rana da kuma faduwar rana da ɓuyen shafaki kusan ɗaya ne saboda karkacewar rana wani lokacin akan samu wannan ya zama ya fi wannan da kamar minti ɗaya ko minti biyu ko minti uku amma dai tsirar tsakanin su kamar mu a nan bayan da za a yi ya kai minti biyar an fahimci abin da ake nufi kamar ya zama in ra'in alfijir ya keto kafin a ce rana ta fito za a samu awa ɗaya da minti goma to haka ma ƙarshen ta in rana ta faɗi kafin ɓoyen shafaki za a samu awa ɗaya da minti goma wani lokaci aka samu ya ɗan rage minti ɗaya ko minti biyu ko ya ƙara minti ɗaya ko minti biyu amma dai baya rage minti biyar kamar yadda baya ƙara minti biyar yawa gwagwada saboda daman da ɓoyen shafaki da bayyana alfajar kusan da abu ɗaya ne shi alfujar abu ne wanda yake bayyana idan hasken rana ya taho amma bai riga ya tar da duniya ba ya taho ya fara tarar da duniya ta sai alfijir a ga yayi haka nan kuma shi shafaki ragowa hasken rana ne da ya rage bayan ta faɗi in in ya gama kuya ma'ana ta gama kuya kenan daga duniya sosai sosai to shi yasa kuke kusan abu ɗaya wannan a gabas wannan a yamma
وليس للسبي من المكتار ita sallar asuba wadda ita ce ta biyar a sallolin nan ba ta da wani lokaci mutare إلا من sai ko daga الثالث alfijir madarkaci lil isfari ga haɗi zuwa faifayewa ita alfijir sallar al'adu sallar asuba wakacin ta muhtari yana farawa ne daga bayyanar fajar sani alfijir magaskaci shine wato wanda in ya fito sai a ga ya baza sararin sama ya yi gabas ya yi yamma ya cika ko'ina ba wanda ake kira fajar kazib ba to daga nan kuma wakaci muhtari ne na asuba har zuwa a kai ga kuna zaune da mutum ko ba fitila ka iya gane fuskarsa shi ne isfahar faifayewar gare shi ne faifayewar gare
sun mabariri ila ɗulu'i sannan wakaci da ruri na sallar isha daga sannan har zuwa fitowar rana daga faifayewar gari isfari har zuwa kuma rana ta fito
wa ba da hulka ba'u bayan wucewar wakaci da ruri sai ramuwa a baki ɗayan sallolin nan kowace sallah lokacin ta laruri ya wuce to kuma in an za a yi ta bayan nan ya zama rama ta za a yi ba a wakati ba ne
hukumu ta akiri salati anil waqti hukuncin jinkirta sallah daga wakati
wa murji'u salati wanda shi ya jinkirta sallar sa har zuwa wakati laruri a ajin bizani kai zunubin sa ya kai inda ya kai zunubin sa ya kai inda ya kai
siwa da ma'azu sai fa wanda yake da hanzari bi naumin ga wanda yake ya yi bacci misali wanda yake mai hanzarin shi ne wanda ya yi bacci bai farka ba sai wakaci da wuri to wanda zuwan nan in yi sallah ba a ce ya yi zunubi ba
auni tiyin Mhm. Ah, kuma inda ya kwanta kafin wakaci to ko da ya san shi ba zai iya tashi a wakaci mutali ba ba a ce ya yi zunubi ba amma idan wakaci ya yi kuma sai ya fara bacci ga shi kuma ya san cewa ba zai farka ba sai wakaci da ruri to wannan ya yi zunubi Mhm, sannan wannan ne ya yi ya yi zunubi to a wala wani sir abu na biyu da yakan zamo hanzari a ce idan mutum ya jirki da sallah har wakacin ta laruri bai zunubi ba shi ne mantuwa wanda ya mance da sallah sai wakaci da ruri ya ci da cewa ai bai sallah kaza ba don yi a sannan ba laifi ba a ce ya yi zunubi ba
wala tanaffula ba da salati subi ba daidai ba ne a tsayin wata sallah ta nafila bayan sallah asuba lil kuri saboda an ƙi hakan ila murtafa ishams har zuwa rana ta fito ta ɗaga a sama
wa ba da al'asr haka nan ba a yin sallar nafila bayan an yi sallar da asar bi maghrib haƙƙi zuwa a yi sallar magarba kulli da yake an sallace shi wato har a yi sallar magarba
To ba- saboda a yi nafila rana ta faɗi alhali ba a yi magarba ba karahiya ne a wajen malamai da yawa musamman wajen malikawa
wa ba da alfajiri haka nan karahiya ne wannan ne matsala ce da yake akwai saɓani yawa mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ga farilla ne za a tsaya yin nafila musamman shi wakacin magarba bautari ai an faɗa a baya cewa yuqaddaru bi waqtiha a waqa yuqaddaru bi kadariha ba da tasiri shuruda wala ba haka nan ba a nafila bayan fitowa alfijir
wata ce wirida na'imin amma bayan fitowa alfijir tawari sallar wanda ya bace mutum ne ya saba duk dare yana tashi ya laka a hudu na fula wannan daren sai allah ya sa ya- bai bai samu tashin ba sai bayan alfijir ya keto kuma ya ga cewa shi din nan zai iya raka a hudun nan ya je masallaci ya samu sallah asuba to wannan ya yi raka a hudun nasa ba laifi ba ne ya tsaya ya raka a hudun nan kafin ya je masallaci ba laifi ba ne
wa wada'a wa wada'a da wanda yake mai nafila ya bar nafila min ba da taslimin sabili juma'a bayan mai sal- mai- bayan sallama mai hudu ban juma'a idan liman ya shigo ya sallama to a sannan karahiya ne wani ya tashi ya ce zai nafila
wa ba da wani ma wasu suka ce ai haramin ne A- ai haramin ne to wa ba da da amma wannan fa a ce a fara bayan liman din ya yi sallama amma wanda yake an riga ya fara kafin liman ya shigo to wannan sai ya karasa sallah sai ya karasa sallah to wa ba da haka nan bayan an yi sallar juma'a karahiya ne a ce a masallaci a tsayin nafila
wa man'u waƙata ɗuru zaka zukai zuka'in an hana yin nafila haramun ne a yi nafila daidai sanda rana take fitowa daidai sanda rana take fitowa a ce za a yi nafila haka ɗin haramun ne au gurubiya ko kuma daidai sanda take faɗuwa a yi nafila a sannan haramun ne wa fi furu haka nan a wasu rassa akwai wasu rassa da yake haramun a yi nafila Da akwai wasu guraren yadda wani malami ya ce inda liƙamati wa hinar hurbashi وحين راى ورق الوقت ايضا يافتا وحين ما يلقى الامام المنبر فزفوا وحلتي كالذكرى عند الاقامه haramun ne ka ce za ka tada nafila da shi ana ikamar sallah ta farilla ai abin da yake wajibi a sannan ka tsaya kai sallar nan ta farilla wahinar hudbata ko yayin da ake hudba ta juma'a wahinar raka lokacin ayarin ya fita haka ne yana daga san da yake haramun ka tsaya nafila ga farilla akan ka ba kai ba ga lokaci ya yi kunci to me na ka da tsayawa nafila kai farillan mana wa hina ma ya imamul minbar haka nan haramun ne nafila lokacin da liman ya hau minbari fazifuruha wannan sune rassan allati kallakara wanda shi mai wannan waken ya ambata wanda shi mai wannan waken ya ambata ranar lafiya ta shi shuruɗin salati ko نعم to sai matanin نعم
to fasalin fil fasalin awqat fil awqati wannan fasali ne a cikin bayanin wakutan sallah al wanda waqtu aka ce sanin wakaci wajibi ne akan dukkan mukallafi in dai zai iya sani shi yasa sanin wakacin nan faru aini ne akan dukkan mukallafi kuma wani abin babba abin da ake nufi da wannan ba daidai ba ne mutum ya ce zai sallah sai ya tabbatar da cewa wakacin ta yayi domin wanda ya fara sallah ya ga tabbatar da shiga wakacinta ba to wannan sallah ba za ta isa masa ba har abada ko da daga baya ya gano cewa ya yi ta ne a cikin wakacin yana da cikin sharuɗa ingancin sallah ya zama sallah za ka yi kabbara harama ga wannan sallah ka tabbatar lalle lalle wakacin ya yi
al waqtu al muqtari wakaci abin zaɓi ga sallah a zahar min zawali shams daga sallah rana ta karkata daga tsakiya ila akhir al qamah haƙi zuwa ƙarshen kama shine inuwar abu ta kai kamar tsawonsa
wal muqtari lil asr lokaci abin zaɓi ga sallar la'asar min al qamati daga inuwar abu ta kai kamar tsawonsa ila al isfiraj haƙi zuwa kuma rana ta fara fatsi-fatsi wa baruri wa Mhm, ila al da gurubi lokaci da ruri da azahar da la'asar haƙi zuwa faɗuwar rana ita dai azahar lokacin da ruri yana shiga daga sanda inuwar abu ta kai kamar tsawonsa daga nan har rana ta faɗi duk lokaci ne da ruri ga ita sallar azahar ita kuma la'asar lokacin da laruri yana shiga ne daga sanda rana ta yi fatsi-fatsi haƙi zuwa kuma rana ta faɗi
wal muqtari lil maghribi lokacin mutari ga sallar magarba qadira ma tu sallati gwargwadon yadda za a sallace ta ne a cikin ba'da shuru'i bayan tabbatar da sharuɗanta shi ya sa lokacin ta mutari a murayyaki ne abin ƙuntatawa ne
wal muqtari lil isha'i lokacin mutari ga sallar isha min majibi daga shafaqi sanda shafaƙi ya buya ila sulusil layl haƙƙi zuwa awwali sulusun dare na farko wa baruri wa lokaci da ruri ga sallar magarba da kuma Ila- lokaci da ruri ga sallar isha ila ilu il yana kaiwa haƙƙi zuwa fitowa alfijir
wal muqtari lokaci mutari ga sallar asuba من الفجر daga bayyana alfijir إلى الإسفار zuwa الأعلى faifayewa maɗaukakiya shi ne sanda za ka iya gane fuskar abokin zamanka ko da ba fitila
وبروري wanda ke da rori ga sallar asuba إلى daga طلوع الشمس sannan sallar gari ya faifaye faifayewa maɗaukakiya har zuwa a ce rana ta fito والقضاء في الجميع ƙaramuwa a baki ɗayan sallolin nan ما وراء shi ne abin ذلك da yake bayan wakaci da ruri wakaci da ruri ya fita to kuma sallah ta zamo ramuwa
ومن أكر الصلاة wanda ya jinkirta sallah حتى خرج وقتها har ya zama sai da lokacin ta ya fita sannan ya ce zai yi فعليه ذنب bayani عظيم mai girma إلا أن يكون ناسيا sai ko idan mantuwa ce ya Auna yi ima.
ko bacci wala tusalla nafilatan ba'da salati subhi a ba a sallar nafila bayan an yi sallar asuba idan irtifa'i shams haƙi zuwa rana ta fito ta ɗaukaka a sama wa ba'da salati haka nan ba a sallar nafila bayan sallar la'asar ya salati haƙi al-maghrib zuwa sallar magarba shi nan yadda ya kawo kamar da ɗan gyara kaɗan ita dai dangane da sallar asuba da zarar alfijir ya keto to duk wata nafila ma a ce za a yi ta a sannan karahiya ne in dai ba raka a ta fajr ba ko kuma abin da mutum ya saba yi da daddare ya zamo a wannan daren bai sami yi ba to wannan ya iya yi amma bayan nan haka nan a faru wata nafila to wannan ba daidai ba ne karahiya ne ita ko sallar la'asar in ba a riga an yi ta ba to ba kan hanci a yi nafila don wakacin ta ya yi don wakacin la'asar ya yi ka iya nafila ko nawa kuke so illa iyaka in ya zamo ya rage gwargwadon za- yadda za ka yi sallar la'asar a ce kuma rana ta fara fatsi-fatsi to asalin ya zama wajibi ka kyale nafilan ka yi sallar la'asar din Na'am.
tunda ba daidai bane ka fidda ita har wakacin ta na ruri in ba da uzuri ba to wa ba da wa ba'da al fajr haka nan ba a yin sallar nafila bayan alfijir ya keto illa al-wurda sai ko nafilfili da mutum ya saba yin ina imin da anu wanda wannan daren ya yi bacci bai ba sai ya farka bayan alfajir ya keto ya zama zai iya yi ya je masallaci ya samu sallar jami to wannan ba kar hanci bari an shar'anta a haƙƙinsa ya zo da wannan nafilfilin da ya saba
wa inda julusi imamil jumu'ati haka nan ala an al-minbar hana yin nafila yayin da limamin juma'a ya zauna a kan mimbari wa ba'da al-jumu'ati wanda mu a wajenmu a sannan ne yake sallama limamin juma'a ba ya sallama sai sanda ya a wa- wato mu a wajenmu ba sannan ne yake sallama ba yana sallama ne yayin shigowarsa yayin shigowarsa amma akwai masabobin da suka tafi akan cewa a limamin juma'a sai ya hau ya zauna inda zai huduba nan ne yake sallama to mu da a wajenmu da zarar liman ya sallama ma'ana ya shiga masallaci to ba daidai ba ne wani ya ce zai fara nafila
wa ba'da Bayan juma'a al-jumu'ati haka nan ba daidai ba ne a ce za a yi sallar nafila bayan an yi sallar juma'a hatta yakhruja min al-masjid mutum ya bari sai ya bar masallaci ya bari sai ya bar masallaci sannan ya iya yin nafila to alhamdulillah ina nan za mu kwana ne akan shuruɗu salati na'am eh mm. akwai saɓani amma mafi yawa daga malaman masaba sun tafi akan cewa ba ya yi ba yawwa ba ya yi ba to na wani abu ne sabo aka shigo da shi wanda ba a san shi ba yawwa don a yi burga a nuna ko ana da wani ilimi da ba yawwa ba wani abu ba ne wanda yake yana da wata madogara to akwai mai tambaya ko cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya waita istighfari to ubangiji ya sanya masa yayiwa daga duk wata damuwa ya san ya bashi mafita daga duk wani kunci kuma Allah ya azurta shi ta inda bai zata ba Ah, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la hawla wala quwwata illa billah magani ne daga cutoci har 99 wanda aisaru hal hammu bayan da shi ya rubuta ba mai rubutun aisaru hal hammu wato mafi sauki a ciki kankani a cikin maganin da la ilaha- la haula wala quwwata ke yi shine damuwa maganta damuwa wanda duk yawaita la haula wala quwwata zai ma zai wa kansa maganin damuwa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل امان لكل حي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil amincewa ne ga duk wanda yake halin tsoro sai kuma wannan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takfiru min qawli la hawla wala quwwata illa billah a wato m- ku yawaita daga faɗin la hau- la hawla wala quwwata illa billah fa inna ha tadfa'u tis'atan wa tis'ina baban min ar-rur tana maganin kofofi 99 na daga cutuwa abinda zai cuci dan adam adanaha alhammu kuma ba a ciki shine damuwa shine damuwa to shi mutum idan ya sami tahiyar ƙarshe a cikin sallah to ya daga cikin waɗanda suke suka sami ladan jam'i wato yana daga cikin wanda su samu ladan jam'i ko ladan mai sallah ɗaya kawai ya samu a za a ce akwai saɓani tsakanin malamai kamar in ba sallar juma'a ba ce da malikawa da shafi'awa duk sun tafi akan cewa in dai ya sami ko da ta hiyar ƙarshe ce to ya samu ladan jam'i amma a sallar juma'a ne a nan ne suka yi saɓani wajen hanafiya suka ce nan ma dai ya samu lada wajen shafi'awa suka ce a bai samu ban a sallar juma amma a wajen malikawa bai samu ladan jam'i ba illa iyaka dan an ce bai samu ladan jam'i ba ba wai ana nufin bai samu kome ba ai duk inda ka haɗu kana musulmi da 'yan uwanka musulmi akan wani abu na biyayya ga Allah ba makawa za ka samu ladan wannan haɗuwar da kai da su illa dai iyaka ba wai ladan jam'i ka samu ba amma dai ka samu wani lada ko da addu'a da kuka yi wa juna a ciki assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ai shi kansa wata addu'a ce wani wani lada ne yawa wani lada ne Allah ya gane da mu ne a ai raka hudu zai ya samu ai a juma'a ba ko da wajen mu da wajen shafi'awa don raka hudu kawai zai a zahar zai to alhamdulillah shi ke mako insha Allah wannan zaman kenan sai yadda aka faɗa sai bayan sallah rana asabar mai zuwa wadda wajen wasu ita ce 27 ga wata ko 27 ga wata kenan yadda lissafi yake a nan ƙasar kenan lahadi 28 ko litinin shine 29 don allah da wannan dai wato asabar mai zuwa ba za a zauna karatun ba kuma yadda aka faɗa da safe karatu suka da aka saba yi na azumi insha Allah ta'ala ran lahadi za a fara da wanda ake da safe a nan da wanda ake bayan azahar da wanda ake da daddare ma na tafsiri insha Allah duk ranar lahadin za a fara Allah ya nuna mana lahadin lafiya Allah ya ba mu ikon yin azumi kuma Allah ya sa azumin da za mu ya zamo karɓaɓɓe Allah ya karɓa azumin mu Allah ya sanya mu cikin wa'anda ake yantawa a watan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa magabatan mu Allah ya kore mana dukkan lamura Allah ya kore mana dukkan lamura Allah ya kare mu daga duk wata annoba irin yadda bara aka gamu da dalilai da suka hana ai zaman karatun to bana Allah ya kare al'ummar musulmi Allah ya maganta wa al'ummar musulmi baka annabi sallallahu alaihi wasallam to karanta fatiha daya salatu fatiha uku Thank you.